أعوذ بالله السميع العليم ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره قدار العظيم وارض الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسط الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواسي قطب الأقدابي فريد الداري على الإطلاق هاتم الأتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياسر ورضي الله تعالى عن شيخي ومرجي وقائدي وفاري وملازي وأديبي إلا الله الشيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها يا همة شيخ اهدري لنا بهذا المهدر ولتعد في بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم لديك وأسألك اللدفة فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله على ليلازين الحمد لله والعبد الله وما بكم من نعمة فمن الله آه الحمد لله يومنا زمانا أربعين دقاء أتكين كرات اللتاب رماه نشو مر الفوتي تجمده الله بفضله ورحمته واسقنا من بحره من بحر علومه بجاه رسوله كصلى بجاه رسوله صلى الله عليه وسلم جاء muna magana ne akan bara'a yadda imam maliku ya yi da mun yi magana na ɓangaren menene abubuwan da ake samu bayan ƙur'ani da hadisi a wani lokaci ne aka fara ijtihadi yadda abin ya sauko kenan ijtihadin kuma ana yin ijtihadi ne idan babu nassi in ba nassi ne ake ijtihadi ma dama akwai nassan to ba maganar ijtihadi ciki ikhtilafi an samu tun daga zamanin manzo Allah ikhtilaful faham amma ijtihadi sai ba nassi ake ijtihadi sannan a istinbadi istinbadi shi kuma tahariri ne ka bi abin biddika ka gane me Allah yake magana saboda ka mujtahidi daban man hada fa asaba falahu ajrani idan mutum yayi ijtihadi ya dace yana da lada biyu inji manzo Allah ladansa na farko shine ijtihadin da yayi ladansa na biyu shine dacewa da yayi bayan yayi aikin umanita da fa'asa falahu ajrun wahidan wanda ya ijtihadi shi kuma bai ci nasara ba ya saba yana da lada daya ladansa shine ijtihadinsa amma rashin dacewansa ma'afuwun an masa rangwame saboda ya yi aiki don neman sanin abin ba haka kawai da gano ya yi saranda ba to wannan shi ne to su ma malamai tihadin suna tafiya ne akan in mutum zai yi eji tihadi akwai ahaliyatu wato ya zamo ya san yadda za a yi yi istinbadin na ijtihadin ba wai kawai karazibe kawai ka bushi iska ka faɗa abin da kake ganin shine ka ce wannan ijtihadin ka ne a'a ba haka bane akwai matakai na ulumu wanda mutum zai riska ya kai ga abin da ke kira babin ijtihadi ya san qur'ani ya san hadisin manzo Allah sani kuma ya san qur'ani ma'ana ka san qur'ani da ya sa ya manzo Allah ya fasaranta alqur'ani ya ya sahabban manzo Allah suka fasaranta alqur'ani sannan ka san hadisin manzo Allah ka san ya hadisin annabin yake ya maza abubuwan da aka fahimta a rikicin misali kamar a ce na izada lokacin shigan sayyidina umaru cikin madina a cikin sham ya in annoba ta zo cikin gari ya abin yake to me hukuncin abin da ya faru tsakanin abu bai ta bin jarraha da sayyidina umaru bin khattabi me kuma abdurrahman ibn aufin ya kawo ya rarraba to ana son a san aikin sahabbai akan hadisin manzala nassin qur'ani sannan sai a duba wa mal'ara'u ya akai amru bin asi janaba ta same shi cikin dare mai sanyi yayi sallah wa mutane eh wani irin yayi wanka ne a'a bai yi wanka ba yayi sallan ne dalili duk wannan a san su a sunnan manzala sannan a koma kan ara'u ra'ayin malamai wanda suka zo e ya yi e bai yi ba me dalili e ba babu wani fahimta da za a zo da shi na cin mutunci babu shi e a ce maka ka zo da abu ala babin zanni a hancinka amma a zannu ka zo da shi sai ka zo ka ɗauki ka ce kowa dole sai ya dawo cikin wannan kowa sai ya dawo cikin wannan in bai dawo cikin wannan ba ma'ana bai dawo cikin malikiya ba ibadarsa ba ta yi ba ba za a haranta ba ba za a halatta ba shi yasa sai na umar yake cewa alhamdulillahi in Allah na yi maka alƙawari ba zan haramta abin da ka halatta ba Allah na yi maka alkawari ba zan haramta abin da ka halatta ba wannan shine duk abin da ka ji an ce Allah ne ya in ka ji an ce haramun to Allah ne ya haramta in ka ji an ce halal ne Allah ne ya halatta ba wai kawai soki burutsu ka ɗauko abin da ka ga dama ka yi abin da ka ga dama ya zamo shine hukunci ba to wannan shine imamu malik ya ce wasati fi tabaru imam malik bin zalika ga abinda imam malik ya ce la'annal mahdi domin imamul mahdi ka mahdi wato wani sarki ne abbasi shine mahdi yawa amarahu an ya jama'a mazhabu fi kitabin ya hori maliku yayi littafi amma littafin ya ajiye shi ya tara shi a cikin littafin ya tara ya tara littafi amma lihamilun nasu alaihi ya kira mutane su dawo kan littafin wannan faƙalahu maliku sai maliku ya ce a sabo rasulullah ta farko filibiladi sabon manzo Allah sun rarrabu a cikin garuruka eh واخذوا اهل كل ناحيه اما وصل اليهم wannan yayi kufa kaman Maz bin Jabal da Abdullahi bin Abbas ko Abdullahi bin Mas'ud suna kufa wadansu suna Busra wasu suna Yaman wasu suna Sham wasu suna haka sun rarrabu ne sai ce ai tun da sahabban sun tafi can to manzala ne ya tafi saboda ka ya isa musu abinda suka gani kowane kowanne kaga nan shine ashabi kan nujumin ihta azhabi kan nujumun sahabaina kan nujumi kaman taurari ne suke saboda ka duk inda suka je to su ne kuma da su zama jagoran mutanen gurin misali kamar haka ya ce musu fada nasu ma alaihim ka bar mutane duk wanda ya- wanda suka je wajensu to su ne za su yi mu'amala da su eh kuma su ne da su mu shugabannin su a nan gurin wannan shine bai imam malik ya rubuta mawaɗa malik ɗinsa da ya rubuta mawaɗa malik da horon shi shehin imamun malik sai haruna rashidi ya ce shi kuma bayan mahadi kenan sai ya ce zai yi umarni mutanen duniya su haɗu a kan muwaɗa malik sai ce a zai ce zai sa zai kira a ɗakin ƙaba kowa ya dawo kan daga ƙur'ani sai domin muwaɗa malik yana daga cikin farkon littafin da aka fara yi mai babi da fasali a duniya ne amma akwai ah, wanda ya fara hada littafin wanda ya fara hada hadisan manzo Allah shi kuma Umaru bin Abdul Aziz shi ya fara sa ya hada hadisan Annabi a duniya eh hadisai na manzo Allah kamar yadda aka yi rikici wajen hada alqurani haka aka yi rikici wajen hada hadisin Annabi wasu suka ce bai halatta ba bai dace ba kamar yadda aka ce tsakanin sayyidina abubakar da sayyidina umaru eh to irin wannan to haka abubuwan yake zuwa har ya zo kan abin da muke ciki a zamanin mu aka samu masu eh, dacewa da wanda kuma suka saba Allah ya kiyaye wai za fahimta haza idan ka fahimci yadda ƙur'ani ya zo da yadda hadisi manzo Allah ya zo da yadda aka yi wajen hada alqurani da yadda aka yi wajen hada hadisi manzo Allah to a bangaren abin da ya faru wajen ijtihadi ma an samu irin wayannan abubuwan sosai falam annal ulama malamai qaddawnu al-aqwala sun rubuta zantuttuka daban da muktalifatan mu- mu'talifatan Saɓa- an samu sabanin malamai wajen zantuttuka da kuma talifai wa ara'ur rajihatu akwai kuma ra'ayi raji wal marjuhatu da kuma raju wal marjuhu wa riwayat akwai riya- riwayoyi wanda suka zo ashaza wanda suke ɗaiɗaiku ne shaza ba ba su da yawa ɗaiɗaya ku ne za a ji riwayan amma sai an yi bincike tsawon lokaci sai ka samu riwayan riwayan shazi ne akwai riwaya shazi wanda ya zo irin wannan ma'anan kada amaru bil huruji min al khilafi ila al wifaqi bayan an hori mutane su fita daga cikin a su fita daga cikin hilafa zuwa ga abin da ya dace. Wa muna wula udula an hana masu adilai anan raji ilal marjuhi daga raji zuwa ga marjuhi. Wanahu an ahazin bishazin an yi hani mutane kar su karɓi abu shazi. Lima ƙaddamna wa min ikhtilafin saboda abin da aka gabatar na daga ikhtilafi. fahima fi tawili an fahimta cikin tawili wa ikhtilafi itla'ihim da ikhtilafin wajen idla'in mutane fi tasihi wajen wannan abun sahihi ne wannan abun da'ifi ne misali waqtilafu ara'ihim da ikhtilafi na ra'ayoyi fi tafri'i wajen far'i far'i ba usulu ba fasbatu zalika kullahu duk an rubuta wannan gaba ɗaya an aje shi wadawanu an yi tadwininsa likulli man yati duk wanda zai zo zai zo ya ga wannan tadwinin abin da aka rubuta wa man yanzuru ilayhi da wanda zai duba wa fi kullu man adahum ilayhi itlahum da a cikin su kullu man adahum duk wanda ya kira zuwa gare shi wajen itla'i min tasihin wannan a ce masa sahihi ne wa tad'ifin ko a ce ra'ifi ne wa tarjihin ko a ce masa rajihi ne wa tajrihin ko a illanta da shi wata shirin ko a ce wannan mashuri ne hadisi wata shididin ko tsanantawa wafi a kawadu ahalus sunnati a cikin nan ne ake samun a kawalu ahalus sunnati wa a kawalul mubtadi'a da zantuttuka na mubtadi'ai min gairi an yaskadu min zalika saƙidan ta gurin da ba su sarayar da wani abin da aka zuba da shi ba am yamna'uhu ma hunalika ko kuma ba su hana ba laƙidan ko da kaɗan ma kamala ilmihin tare da sun san yadda yake da cikakken ilimi fi zalika cikin wannan wa da mujahalatin ya sani bai hana ba bima hunalika da abin da ke gurin li'itimali an yakunu hunaka asahu labari to anan abin da zai ce ga labari mafi dacewa ga labari kuma wanda ya zo amma akwai kuskure a ciki aure kuno na alika ilmin waridun ko kuma akwai wani ilimi wanda ya zo anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga mazala sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam lan yadigu sahibul qawli amma magana ta zo an samu maganganu a ciki amma waɗansu yin shiru shine in ka ji wanda suka yi shiru su ne ashabul bidai in ka ji wanda suka yi taƙiƙin abin suka cire su ake kira ashab ahalas sunnati to amma ga maganganun sun zo a wancan zamanin sun zo da yawa sai zama malaman kuma wanda suke tafiya suka ebo karatuttukan su kuma akwai riwaya ta wajen manzala amma lamiyar lugo sahib alƙawal shi mai karatun labarin bai zo manzala ya ji maganan min fannin rasulullahi ba ko min riwayatin allazi balaga ilaihi aw yakunu lahu nasihan ko kuma nasihi ne lima ya alamu bihi lam ya alam bihi bai san abin nasi yi ba ne amma an masa nusa manzala ya yi magana amma kuma manzala ya ce to ga wani abin da ya fi wannan manan sah min ayatin au nusiha nati bi khairi minha au misliha aw yakuna mablughun aw yakunu ko ya kasance muballagun awul akhiri ko kuma mai isarwa ne ko kuma na ƙarshe abqahu min al-mablagi ko shi ya san abun fiye da wanda yake isar da saƙon amma kuma bai yi magana ba fada yanzu bi nazari sai ya kalle shi da irin kallo wa ya famu famu ya fahimci fahimtansa فليس الأول أولى من الآخر na farko mai isar da saƙon ba shi ne mafi alheri fiye da na ƙarshen domin shi ya fi shi fahimtar abin da ake nufi da saƙon ma'ana mutum ya kawo saƙo a baibai kuma kai ka sani kuma kai shiru eh shi ne maganar da ake ka san maganar ka yi shiru maimakon ce a hadisin yadda yake magana kaza ne da yawa akwai wanda tafiyar ta zo musu murdi misali kaman hadisin da yake ba wa har gobe yana ba wa hajiya wahala Allahu wal mu'di wa rasuluhu wal qasim su abin da suka dauka wai rabon haibara rabon da aka yi na rabon da manzan Allah ya yi na zulhu ya sire wanda wai shi ne sai suka taƙaita annabin a nan Allahu wal mu'di wa rasuluhu wal qasim Allah shine mai bayarwa manzo Allah shine mai rabawa to in ya zama iya raban da manzo Allah yake kenan to raban yanzu fa wa yake yi kaga sai suka matse manzo Allah sai tsaya cikin gida kawai a daki daya ya tsaya ba wani motsi kuma ba wani mai rabon bayan shi wa zai yi amma kuma ga shi nan an yarda wannan shi ati garkan wannan shi dati nashdan wasabihati saban fasabiqati sabqan falmudabbirati amran an yarda arziki wa yake raba arziki wa yake raba ruwan sama abin wa yake rabin mutuwa a zara'ilu shi kuma aikin sabayin yake ba ba ce tun daga wancan karan da ya fara daukan rai shi kenan aikinsa a nan ya tsaya ba an yadda aikin a zara'ilu har gobe ana yi kuma aikin Allah ne Allahu ya tawaffal mauta hina mautiha Allah ya tawaffal anfusa hina mauta mautiha amma kuma qul yatawaffakum malakal maut alladhi wukila bikum din nassin qur'ani ne kuma baka yi saka gare ta da ba Allah ya tawaffal anfusa hina mautiha mutuwa in ranka ya kare Allah ne yake daukar ranka shi yake kashe ka haka Allah ya ce sai kuma yace qul tafakun malakal maut allazi wukila bikum in kun ga kun mutu to malaika mutuwa ne ya kashe ku to kwana aka yi ko karo ba daya naibul fa'il saboda ka ashe kujeran gaba ɗaya sai aka tattara shin wa yake ruwan sama wa yake halakar da mutane girgizan ƙasa da tashin hankali da ruwa ya ci mutane jibrilu ne aikinsa ne ruwa duk abu sai kuma manzala ya saukar sai ce to bari ina ma tun saruna wa turzaquna biro a fa'ikum ana taimakonku ne da raunananku, ana taimakonku ne da talakawanku, ana saukar muku arziki ne da talakawanku, saboda talakawanku Allah yake saukar muku da arziki, amma waye shugaba mazalai. Domin ofis ɗin akwai ma'aikaci a Irin wayan abubuwan sai ka ga mutum dandan kiri ya kasa ko da ke gwargwadon da Allah ya buɗa mutane ne Allah ya buɗa mana amma shiru din shi ya fi inda ka san ba za ka iya gane yadda ake nufi ba eh Allah ke yi liƙauli sallallahu alaihi sallama mazala ce liyobligu shahid al-ghaib a shahida minkum wa libaligu al-ghaib wanda yake nan a gabana ya isar wanda baya nan ma'ana ya sanar da shi abin da ya fahimta a shahidu minkum alga'ib rubban mubligun awa mina sami da yawa akwai mutumin da shi yake isarwa amma awa mina sami ya fi mai jiyarwan ya fi mai jirwan fahimta rubba hamil fiƙi ilamin wa afkahu minu da yawa akwai wanda yake ɗaukan fahimta ya kai wajen wanda yake wanda kai ka kawo magana amma wancan ne ya fi ka fahimtar magana da yawa haka ne yanzu ba za shi magana kawai na gidan radiyo maganan gidan radiyo in aka zo aka ce mutum ne zai ce shugaban ƙasa ya ce ya faɗi wani magana misali insha Allah sai an mar fahimta daban-daban ba za a isar da zallan magana ba an dinga fashin baki kenan ya ce ai yana nufin kaza ne kawai sai wani ya ce ai ga abin da shugaban kasa ya ce wancan ma sai je shi ma sai fasarar ta irin nashi amma maganar da aka faɗan haka aka faɗa ya tamidu to irin wayin nan saboda haka duk abubuwan da suka zo haka suke yawan tafiya da ka zo ka faɗi magana kana faɗan maganar sai ka ga wanda afkauninka a abin da ake magana kaza ne wani ya ce ga ma 'yan duniya a siyasance ga turanci ce turanci ne guda ɗaya za yi magana a kansa sai an haɗo lauyoyi su su fasaranta maganan kuma walakali ce a in an ce kaza kaza yake nufi wani kuma ce ba haka ba ne kaza yake nufi ai ta kaiwa da kawa caya ya dauki kaza ma ya dauki kaza ai an yi amfani da shi a kaza ko a ce dunkulallen abu ne ba wanda zai fasararsa to akwai irin wayannan abubuwan yaya kuma ake ake yarda abokance amma a addinance shi babu wanda manzala shine afisahu waye fi fasaha duk halittan Allah manzo Allah ne saboda haka abinda Allah ya sauko masa da shi ta bakin manzo Allah babu abin da yake abun fasaha babu shi Allah ke ah wasati darfun min hazal ma'ana wani yanki zai zo daga wannan ma'ana fi akhirul fasli a ƙarshen fasirin insha Allah ta'ala wala ya da misiqatihim aidan saboda rashin siƙa aminci bil isabati wajen dacewa na haqiqatul haqi haqiqan tabbata lintifa'il qadai ya kore yanke wala yakin da yakin fi zalika da wannan illa bi khibarin nabil masumi abinda zai zo shine labarin me annabi ya ce shine in an ce ga abin da annabi ya ce shi kenan kawai faidawa nuna kullu ƙaunin sai aka yi tadwinin aka rubuta kenan kullu ƙaunin muktalifin fi cikin wani magana da aka ikhtilafi fi cikinsa au mutafaqun alayhi ko aka ittifaki a kansa fai za ja al mutaakhiru idan labarin ya zo a ƙarshe jala ƙaulu fi izai ƙaulul mutaqaddim sai a sanya magana a gefen izai gefe na ƙaulul mutaqaddim akan zancen wanda aka gabata gairi jazimun ba yanke bibu lana ƙaulul mutaqaddim ba ba ba babu a ce kadan lamarin maganan na farko ya baci au jaziman ko kuma ya zama jazim bi jazmu zanni amma jazmu na zato gair muskidun lahu min tadwini kar ya zama abin da ya sayar min tadwini na wajen rubutu wala haka ne wala mahin ko ya zama ya shafe lirasmihi wajen zanen samina diwa ne a cikin diwa ne litimali an yakunu lahu wajhun ma saboda kar ya zamo ya dauki wani fuska daban aw subutun ma ko ya tabbatar da wani abu wala tabiha aidan zai bayyana lilqari da mai karatu wal muqri da mai karantawa wajhu sawabi ya fada masa fuskan dacewa fi haza a cikin wannan wajhul hadai zai bayyana masa wajen kuskure fi zalika a wajen wannan waye kunu fi awwali aidan zai zamo a farko juz'an min as-sawabi yanki ne daga dacewa fi fi akhirin a ƙarshe na juz'in aw jam' al-ajza'i ko kuma jam'i na juz'in dacewa wa qad yakunu qawla hadha aidan wannan yana kasance yanhu yana tafiya ne ila ma'anan zuwa ga mana gairi manihan ilaihi manaha ilaihi ba ta gurin da aka dakatar da shi gare shi ba aw kunun farikan ko ya kasance mai rabuwa min wajehin daga fuska wa hafiya zalika sai yayi wannan ya buya aw yakunu bainahuma ko a tsakanin sai zamo farqun wato akwai farki min wajehin ta wata fuska wala yazaru zalika amma bai bayyana ba wa ghairu ma zikira wani abin da ba ambata ba li yanzu kullun nazirin li nafsi saboda duk mai dubawa ya duba da kansa waje waye ce hidu yayi kokari fi shani cikin shaninsa fa innal fahama fil ilmi domin fahimta cikin ilimi mabzulun baina ahli an zuba shi ne a tsakanin ahalin ilimin wal basu fi yin bincike kuma akan ilimin baƙin kowane lokaci kai bincike a cikin ilimi bakin ilayin kiyamati wannan yana nan har ranar tashin kiyama insha Allah ma mal mutaqaddim fiya biya haqqun min mutaakhiri ba wanda zai bincike wanda kai binciken farko zamanin farko kamar zamanin sayyidina Abubakar su sayyidina Umar Amin su sayyidina Malik bin Anas to mutaakhirai ma in suka zo za su yi binciken akai ba za a ce a binciken wancan ya wadatar da ku ba a za yi yanzu misali duniya ai malaman da suka iya gane Allahu nuru samawati wal ardi masalan nuri kamishkati fiha misbahun al misbah fi zujajatin azzujaja kana kawkamud duri yuqadu min shajaratil mubarakatin zaitun la sharqiyacin wala garbiya ya kadu zaitu hayudi walau lam tamsasu nar ai kwata kwata ba a fahimci wannan kwata kwata a duniya ba a fahimce shi ba bai wuce shekara ɗari da wani abu eh aka fahimci fetur Allah yake nufi saboda zamani ne ya zo da haka amma abinda manzala ya kira shi zahabul aswadu a dunkule abinda manzala ya kira fetur zahabul aswadu bakin gol kaga kowan ya zo bakin gol kawai ake magana amma a wani lokaci ne aka fara fito da fetur a duniya shekara ɗari da wani abu ne to a lokacin ne sai aka gane ashe ya kadu zai tawa ya zai walau lamtam nara wuta tana iya kamawa a jikin wannan zabul aswad din walau lamtam nara ga wuta ga ga ga shi me zabul aswadin wuta za ta kama shi ba sai an matso kusa ba kusa da kusa kawai zai dauka gashi Allah ya faɗe shi amma kuma ba za a gane ba sai saboda haka yanzu irin wannan kaga sai ta dama mazala yayi magana amma ba sani ba yanzu waɗansu abubuwa na manzala wanda aka faffada wanda suka tabbata misali hurima alaikum mai tata wallaha mulhin ziri wa mawahila da gairin lahi hurima alaikum mai tata an haramta kar ku ci mushe wallaha mulhin ziri sai sai Allah ya ce da kuma naman alhanzir bai kira naman kare ba yi sai ce lahmar hinziri naman alhanzir cuta ne kusan gaba ɗayansa cuta ne a ciki amma maza Allah ba a fahimci abin ba sai masu technology na yanzu shi kuma in an kashe dabba zubar da jinin nan na yanka ya fitar da cuta ne a jikinsa idan aka- in an kashe shi ne ba an yanka shi ba jimnin kumewa yake in ya kume yana kumewa ne da cuta sai Allah ce sai siffan sai ya faɗa abin guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hana sai yanzu aka gani kaga ashe ba hana bahasi ba saboda lokacin yana zuwa muku ne misali kamar abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kare ya sha ruwa ya yi lallagi cikin ƙoƙo to ku wanke so bakwai na na shida na bakwai ɗin ku sa ƙasa yanzu haka in ka duba masu technologies in suka du- in suka nuna maka lallagin kare da lalla shan ruwan kare da shan ruwan ah, me sabagiji kyanwa kuliya za ka ga ba ba dai ba ne ba wani cuta da take ajiyewa in ta sha ruwan ba wani cuta sai dai kyama ka ce ba za ka sha ba tama shin ya sha cuta ya sa kun ba a gane ba sai daga baya manzala ya faɗa sama da shekara dubu da duk wannan ya gaya maka magani misali manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce in za ka shiga daki kai bismillahir rahmanir rahim ka kulle kofa shedan ba aljani ba zai iya cutar da kai ba amma an kai shiru ka kulle ka kulle a banza zai shiga dakin zai shiga dakin in ka zo wajen kwanciya ka ce bismillahi wa batu jamilika wa bika arfatu idza man sakta farahma wa idza arsalta fa hafasa haka kamata hafazu bi ibadaka salihin ba za a- ba wani abin da zai cutar da kai amma in ka zo kawai rufe kofa ka rufe kayanka da kai da shaidan kuna ciki irin wayannan abubuwan duk manzo Allah ya ba mu komi ya baka sai dai taurin kanka ko jahilci ka, ka samu magani ba ka yi da magani ba ne shi ne kawai eh ka samu magani in da ka ci abinci kai bismillahir rahmanir rahim duk gurin da mutum zai ci abinci akwai akwai aljani a gurin duk gurin da mutum zai ci abinci akwai aljani a gurin sannan akwai umarul baiti akwai wanda suke umarul baiti kaman gidan nan haka. in ka zo cin abinci akwai wanda suke zaune a gidan musulmai ne umarul baiti tare da- za ku ci ka yi ta ci ba ka ƙoshi ba ba bismillah ne duk shaidan shi yake ebe sauran a ebe ma amma kana bismillahir rahmanir rahim shikenan ka dakatar da su kuma an ka ci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma to ga abin da zaka yi in ka ci kashi kar ku share bayan gida da shi abincin ‘yan uwanku ne aljanun muminai. Duk muminin aljani, to in ka jefa ƙashin, da ka iya cewa saraka, su kuma lokacin samun naman su kenan su kuma. Ƙashin shi ne abincinsu su, amma muminai. Amma in ka share bayan gida da shi, manzala sai hana. ya ce kar ku share bayan gida da shi domin abincin muminai ne amma kafirai su kuma bayan gida ne wajen abinci komi addini ya tsara komi bin nisa sai dai allahumma kai jahili ne a'a ka ki tambaya shi yasa manzo Allah yake cewa kun aliman aw muta'alliman aw sami'an aw muhibban fala takun habisa fatalak ka zamo malami shine na farko ko ka zamo mai neman ilimi shine na biyu ko ka zamo mai tambaya shine na uku ko ka zamo mai son ilimin shi ma ka shiga amma in ka zamo na biyar to ka halaka kawai a je can kai duniya ko ka sa a gaba to ai an fadi Allah ke akwai abubuwa da yawa wanda su ne da su farfado da abubuwa duk watsarwa aka yi tun da aka watsar kuma dole iska ya wahalar da mai kayan kara ne dole ne kuma in ka ga wani yana wahala ai shiga cikin abin da ba ruwansa ne min husnul islamil mar'i tarku ma la yani duk mutumin da kaga yake ba la'in wahaltuwa to bai ya saki hanya ne wa kullu ma ahada dariqa dalla duk wanda ya kauce wa hanya zai bace amma an kana kan hanya insha Allah zaka ga mafita zaka ga mafita kana ganewa Allah Allah ya ganar da mu kuma wani lokacin abin yayi nisa an shiga an kai inda aka kai sai mutum ya haƙura ya mutu haka haka ne amma inda zai dawo bayan sai wani abu na sha gyaru kaga mutum don ba shi da lafiya an za a ce ba za ka shi asibiti in an ce ko da ana ganin zai mutu sai a ce a kai shi asibiti an san zai mutum amma za a ce a kai shi asibiti me yasa saboda a samu sauki ko ba komin ya dame ku da gurnani aja ya cusa mara allura eh haka ne yayi gashi alluran zafi amma zafin shi yake kashe wani zafin kuma saboda an bar ka'ida ne akwai abubuwa da yawa Allah ke yi amma abin da ake tsoro kar mutum ya yi menene baka akwai wani sarkin baka kusayi wanda yake cewa nadama na sarkin baka kusayi an ba shi ismail azim ne yana maharbi ne an ba shi ismail azim amma a jikin kiryansa yana tafiya yana tafiya sai ya gagiwa da ya saka mata sai ga tana tafiya sai aikin banza sai kama sauran da ya kakkarya sai da aka tafi sai aka ce waye ya shiga dajin nan ai ga wata giwa an harbe ta kuma giwar ta faɗi sai dawo yana neman sirrin kuma bai samu ba saboda ya karyata abin yana ganin abin bai yi ba akwai irin wayan da yawa mafiya yawa yadda mutane suke faruwa suke fadawa cikin bala'i kenan saboda an baka abin da yake hannunka amma baka san kai ake ma ba ne duk wanda ya kiyaye Allah zai kiyaye shi eh duk shi yasa kullun ka gane duk wani abin da ka ji an ce maka haramun to ba ba wajen Allah ne fa haramun din ba a haramun din a kanka ne kai ne ba ka san a maka saboda haka in kai wa wani haramun ne in aka baka amana in ka ci to za ci naka dole ne kaga mu kuma a yanzu a tsarinmu ana cewa seniority ko ko ba haka bane yara yanzu yara in ka zo ka ce masu kwashe shara ce ga wannan ku je ku raba insha Allah shi zai fara jan babban to wayannan waye koya musu ɗabi'a ce irin wannan abun yana da wahala kuma duk abun sai kuma abun ya dawo kanka sai a maka Allah kiyaye addini yana da daɗi in ka kiyaye masa amma yana da haɗari in ka yi mara yadda ka ga dama ka haushe yadda ka ga dama balgairu ajibin ba abin mamaki ba ne an yi dakare libal mata'akirin ma asara alaka sirin minal mutaqaddimina ka gani ba abin mamaki ba ne Allah ya bude wani ilimin da mutanen farko ba san shi ba ba abin mamaki ba ne Allah ya haka faiza ja mustarshidan mustafti ila diwanil ahkam idan wani mai irshadi mai ba da fatawa ya zo zuwa ga diwanil ahkam yuridu hukum la waqi'atuhu yana nufin aukar da wani hukunci ko nazilatu fai ma an yaji da hannun muttafaqun alayhi ko ya same labarin akan ittifaqi a kansa fa hasil lahu salja wal yaqini sai samu yaqini daga da tabbata bayan sarifu biyi ya juya wai ma an ya ji da ha ko ya same ta min al-mukhtalifi a ikhtilafi fa yakuna ahada rajulaini sai ya zamo ɗaya daga cikin mutane biyu rajulun gairu alimin wala faqihin za a samu mutum gairu alimin shi ba malami bane wala faqihin kuma ba faqihi bane wa rajulun alimun faqihin za a samu mutum kuma alimin malami ne faqihu kuma faqihi ne akwai bambanci ko rajulun gairu alimin wala faqihin ba ba malami bane ko ba faqihi bane akwai kuma rajulun alimun faqihin malami ne ko faqihi ne famal awwalu to na farkon falabud da an yi hayyara dole a rikice ke shi yasa aka zo aka samu wani gairu alimin wala faqihin sai aka ce masa ni ne na kashe mutane 99 ka gaya min ya za yi Allah ya gafarta mu sai rudi sai ce kawai in dai mutum ne har zai iya kashe mutane 99 dan wuta ne sai cika da shi ai haka ne sun dube shi a matsayin abidi suna ganin kamar tunda yana yawan sallah ba sallan ne ba ya san sallan shi ne abidi sai aka ce to a je a nuna marasu wani malami wanda zai sai ya je wajen wani malami ya ce shi ne ya kashe mutane 99 amma aka nuna mar wani malami ya tambaya aka ce masa ya ce masa Allah ba zai masa rahama ba sai cika da shi sai ce to na zo wajenka sai ce a ka bar garin da kake ka fita ka bar garin ka koma wani gari garin da kake zunubi yayi yawa shi yasa kake wannan kashi kashen amma in ka dawo garin da akwai bayin Allah ba zai zama hakan ba kaga alimun faqihun saboda shi ba wani laifin da Allah baya gafarta shi in dai ka dauka Allah babu wani laifin da Allah baya gafarta shi ma dama ba shirka bane kuma ba taba annabi bane duk zunubin da kai Allah zai iya gafarta maka ma dama baka taba annabinsa ba eh ma dama kuma ba shirka kake ba Allah zai iya gafarta maka amma duk wanda yake wani wannan biyu dinnan Allah zai gafarta shi to kaga da aka je wajen faƙi sai ga abin da ya faɗa sai shi kenan sai fita yana zuwa kuwa sai zama ɗan aljanna kaga ashe ba, ba kashe mutane 99 ba ne laifi ya neman yardan Allah a cikin abuntun da yana neman sani ya zama ya shiga cikin faƙihai manzala kuma haka yi masa hukunci haka abubuwan suke gudana Allah ke yi liyanahu ya lamu ya sani wai ta haƙa yana haƙiƙa annan hukumun lahi wahidun hukuncin Allah ɗaya ne lahi lafan inda wuta Allah babu wani sabani wajen Allah fa'inna ikhtilafa inda sami ikhtilafi yana nan ne wajen mai ji fannashu wal mansuhu ko an toshe ko an yi masa nusa ko wanda an soke ko kuma nasihi ne ko kuma mansuhi ne au amun ko an game wa mahsusu ko an yi hisasi ko kuma mutlaki ko muqayyadi wa gaira ma zikira da wani abin da aka faɗa wa ya'lamu aidan yana sani annal madluba min al-ilmi abin nema a cikin ilimi al'amalu shine aiki da shi ba ilimin ba aiki da ilimin shine ake nema wa annal amala shi kuma aiki la yutabaru illa iza iza asaha sai in ya inganta la'annahu inna ma yuridu lil hisabi yuradu ana nufin sa wajen hisabi ne wama yatbu min as-sawabi da abin da zai biyo na daga lada wal iqabi da yin azaba lizalika kana al mukallafu annan ne ya kasance mukallafi inna ma yatlabu ma'rifatal haqqi ake neman sanin haƙi wasu abin dacewa alaji ta kunu biyu sa'adatun wanda shi ne ake samun arziki wannan jati da tsira la'anahu mukhallasu ya zamo mukhallasi ne wal mukhallasu shi kuma mukhallasu la dalman min al-ulumi ba nema daga ilimi wal amalu da aiki illa ma ya khalisu min al-lawmi maulahu kar dai ka yi abin da Allah zai zarge ka. Wa yuje balahuwar dahu ya wajabtar da yaddansa wa tsadawa kafa ala ikhtilafin kasirin an tsaya kan ikhtilafi da yawa fazza da hiratun sai mutum ya ƙara ɗimuwa wai na ma yuridu abin da yake nufi zawalar hirati ɗimuwan ta gushe fa kai fa isnau to ya zai ya zai karatun yana da tsayi za mu kwan na biyu din ko mu koma na farkon ko mu tsaya na biyu a walun kenan na ɗimuwa cikin sani dole duk mutumin da ya zamo alimun gairu alimin gairu alimin wala faƙihin da wanda ya zamo alimun faƙihun to wannan shine na biyun da mu tashi Allah rajulun alimun faqihun Allah ka ba mu dama albarka annabi sallallahu alaihi wasallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهاتم لما سبق أنا يسر الحق الله والهادي إلى سرادك المستقيم وعلى هذه حق قدره ظاهر الذين صلاة تمضى الأزال ولا أبد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في لمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين